أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna nawa ne muna sha shida ga watan sha'aban jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ne ko hudu hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da shida muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wazaifu ramadan malam yace faslun fi fadl al-jud fi ramadan wa tilawati al-quran fasali a cikin wato falalan kyauta a cikin watan ramadan yin alheri yin sadaka badawa a cikin watan ramadan tsaba kudi ne abinci ne abin buɗa baki ne kunu ne koko ne haƙƙi ne da abinda mutum ya bada zai samu daraja mai girma wurin Allah da kuma falalan karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan mana watan ramadan na daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya mai da kaimi a wurin yansu shine yawan badawa yawan sadaka yawan kyauta yawan alkhairi da kuma yawaita karatun alkur'ani mai girma a ciki fi sahihain ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ajwadan nas ya fi mutane kyauta ma'ana dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mutane kyauta وكان أجود ما يكون في رمضان abinda ke kasancewa cikin Ramadan kyautar da annabi ke yi ta fi kyauta a cikin kowane wata bana manzo Allah ya yi yin kyauta a cikin watan Ramadan hina yalqahu jibril lokacin da malaika jibril yake gamuwa da shi fayudarisuhu alqur'ana sai ya mashi mudarasa ta karatun alqur'ani mai girma mana sai annabi ya karanta malaika na saurari malaika ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron karatun shi yake ce man mudarasa tukuri wanda makaranta alqur'ani suke in karanta subuni ka karanta sumuni ka karanta rubu in karanta rubu ka karanta nisfu in karanta nisfu kowa na sauraron kowa saboda mi tilawa ta kwari ka hidda tsoro ko a ina sai kai karatu amfanin wannan kenan kuma kana gwada karatun ka cewa lalle kana da shi ko baka da shi inda aka yi maka gyara sai ka je ka gyara to malaika jibril duk shekara a cikin watan ramadan yana zuwa wurin manzala sallallahu alaihi wasallama sai mudarasa ya karanta yana saurari shi ma ya karanta yana saurari duk shekara haka ake wa kana jibra'ilu malaika jibra'ilu ya kasance ana ce mai jibra'ilu ana ce mai jibrilu kuma ana ce mai jabrilu ana ce mai jibra'ilu yawa duk yana da wajen logogi har guda tara yalqahu yana gamuwa da shi kullal lailatin min shahri ramadan a cikin kowane wata ko kuma a kowane dare daga watan Ramadan. Kowane kullum da an ce ma Ramadan ya kama to kullum mala'ika Jibril sai ya sauka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi sun yi karatun Alkur'ani. Bai darisu Alkur'ani sai su yi karatun Alkur'ani junansu da juna. Fala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi shine mafi kyauta da alkhairi minar rihil mursala daga iska wanda aka saki manzala ya fi iskan nan da kake shaƙa kyauta manzala dai da kai shi kyauta ce dai da yake kyauta ne a gida kyauta a masallaci kyauta a bisa hanya kyauta a gida kyauta a tashi kyauta ko ina manzala kyauta yake da ya samu abu sai ta bada ta bada ya ba wannan ya ba wannan haka annabi alayhi salatu wassalam ya yarda ya baka ya zanna ba ya da saboda yana iya mika ma duk abin da ke gare shi gaba ɗaya ce ga yana to haka yake kyauta kullum amma kyautar ta yi yawa a cikin watan ramadan wa rawahu ahmad imam ahmad kuma ya rawaito shi wa zada imam ahmad ya kara ya ce wala yus'alu shay'an manzo Allah ba a tambaye shi wani abu illa atahu face sai ya bada wannan abu in dai ka tambaye shi har sai da ya kai yana ce ma mutane ni in dai an tambaye ni to ba ni rike abin da ke wuri na sai na bada in ka ga ban ba ku ba to ba ni da ni ba ma'ana kamar manzala ya kara buda musu kowa kuma wannan bayanin manzala sallallahu alaihi wasallam ya baka kuma ya ma nasiha ya baka kuma ya ce ma to ya kamata kuma kakka dogara da irin wannan rayuwa ta rubu ba kamar mu ba sai dai kai nasiha ka ce kai ka ba ni a'a manzo Allah zai baka yace amma karka doki wannan shine sana'a ka tashi kai ma ka nima kamar kowa ga ayyuka nan da dama ga ayyuka hannun nan ga kasuwanci nan ga dako nan ga abubuwa nan ga lefaranci nan duk ga su nan ka je ka nema kowa da haka ya nema ya samu amma kuma duk da haka ne inda akwai sai manzo Allah ya mika maka kuma sai a maka nasiha kaga ya nasiha sai ta shiga amma kama ba ba baka malam nasiha na za ta shiga وللبيهقي امام البيهقي روايه شيتي عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي اذا دخل رمضان ان وتر رمضان يشغو اطلق كل اسير دكان وني كاممي dukkan wani dan kaso da yake kaso a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce a sake shi wa a'ta kullu sa'ilin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba dukkan wani mai roƙo kaji duk wani wanda ya roƙe shi sai ya bashi bai hana shi saboda kenan watan ramadan wata ne na alheri wata ne na kyautata ma bayan Allah ba wata ne na ka kame kadai ba ka kama bakinka daga abinci da abin sha kuma ka kame aljihunka daga kyauta a yawa kama baki kakkaci kakkasha amma aljihu a bude shi in dai akwai to a bada a taimaka a yi alheri a cikin wannan wata mai albarka domin wata dama ce da falala Allah ya kawo maka tana yiwa ba da ba kanan za a yi kana ƙasa yake na an gama ba ka ƙara ramadan ka ta yi to Ramadan ɗin da ya wuce guda nawa kai me kai cikin shi aljudu malam yace abinda ake nufi da judu da aka ce ajwadan nasi huwa sa'atul ata'i shine yawan bada kyauta shi ake ce ma aljud yawan bada kyauta wa kasratuhu da kuma yawan shi yawan yin kyauta kuma kyauta a bada mai yawa wallahu ta'ala Allah subhanahu wataala yusafu bil judi ana siffanta shi da cewa yana da kyauta Allah mai kyauta ne wallahu wasi'un Allah mai mai yawan badawa ne saboda da abin da ke cikin duniyar nan kyauta Allah ne to kaga ai Allah subhanahu wataala yana da yawan kyauta yawa saboda yana da yawan kyauta ya ce mu ma mu zanki wa rawat tirmidhi ma mu tirmidhi ya rawaito an sa'id ibn abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'id ibn abi waqqas Allah ya kara masa yarda an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sira da aminta Allah su kara tabbata gare shi yace inna Allah jawadun lalle Allah mai kyauta ne yuhibbul juda Allah yana son kyauta shi Allah mai kyauta ne kuma yana son ya ga ana yin kyauta mai badawa ne yana son ana badawa karimun Allah mai badawa ba a ce ya bada bane yuhibbul karama kuma Allah ta'ala yana son a bada ba sai ya roka ba alkaram shine ka bada ba sai yayi mi ba yawa kuma alkaram shine ka bada kai ka zanna ba kada baka damu ba innal kirama idza ma aisaru yu'tu masu karamci duk lokacin da suka samu wadata dauka suke su bada wa suke ba man kana ya lafuhu fi manzilin khashini wanda ya taso tare da shi a cikin kuncin rayuwa to su yake tunawa shi yanzu ya ketare wannan siradin nasu yanzu shi ya tsira yanzu shi yana da bakin gwargwado su kuma suna ta hanyar zu ko cikin bukkoki ko cikin kara ko cikin laka kuma yanzu yana cikin gidajen zamani suna nan da kekuna ma ba su da yadda suka taso suna yawo kasasuwa yanzu haka suke shi kuma yana da mota ko motoci ma to sai tana su mai karamci haka yake yasa wani malami ya ce ba a taba mani tambaya mai wahala ba kamar wannan ya ce na gamu da wani matashi ya hito daga can gabacin duniya kasashen can wajen sarasha na da ya ce muna hira da shi sai nake tambaye shi ko sai ya tambaye ni ya ce ku menene kamar irin mutane sun zo daga can sun zo maka ɗan an gama ana hira ko al'adun koya suke ya gamu da wani shi ma ɗan wani waje ne sai yake tambaye shi cewa yaya kuya kuke kyauta ya ce mu kyauta yadda muke in mun samu muka koshi saura sai mu bada sai ya ce a mu wajen mu karnuka ma haka suke ya ce mu da lokacin da muka samu neman ina wanda yi mu bukata muke kayan mu biya bukatun in ba mu samu ba sai mu bada in ba mu samu ba sai mu ci ya ce wallahi sai da ya shi nauyi malami ne wanda yake hirar da shi shi ba ma malami ba ne shi kuma shi wanda yake cewa in suka koshi sai su bada saura ya ce sai da ya shi nauyi to da aka kyauta alkaram shine ka bada tun ba ce ka bada ba yawa kuma duk lokacin da ka samu ka fifita wani akan ka da abu ya wado ma sai ka tuna wani wa yusiruna ala anfusihim Allah ya ce walau kana bihim khasasa mutanen kirki suna fifita wani akan kansu koda suna da muguwar bukata koda suna da bukata mai tsanani amma nan mataki ne fa na yawa mataki mataki ne ba wanda ba ya ba da imani ba a in ka zama haka to ka kara yin saboda cikin imani ka ta yi in ko baka yi haka nan ba kana nan mai imaninka yawa imaninka yana nan sai dai wanda yake haka na ya hika don haka ba dole ba ne saboda yana da wahala shi ya samu addini bai san ya shi dole ba wa yake iya wannan ba kowa ke iyawa ba wa anil fudaili an rawaito daga al-fudail inna Allah ta'ala ya kulu Fudail bin Iyad tabi'i ne daga cikin tabi'ai bawan Allah ne daga cikin bayan Allah na kwarai ya kulu kullu lailatin Allah ta'ala kowane dare yana cewa anal jawadu ni ne mai kyauta wa minnil judu kyauta daga wuri na take kyauta baiwa ta ce da nake ba wanda na ga dama wa anal karimu kuma ni ne mai badawa mai karamci wa minnil karam karamci daga wuri na yake yanzu a cikin wasu mutane ana samun irin wannan ɗabi'a ta ainihi mutum kaga yana da bukata amma kuma ya zaɓi wani akan bukatar shi kullum ba su karewa ire-iren masu wannan kololuwan da wanda ke haka nan da wanda ba haka nan duk na Allah ne gaba daya Allah ya sa mu dace. Wallahu subhanahu wataala to Allah ta'ala ajwadul ajwadina shine mafi kyautar duk wani mai kyauta. Domin da abin da ke gare ka ka dauka ka bada kullun kai ta badawa kaɗan daga cikin abin da Allah ya baka ne. To kuma duk duniya da abin da ke hannun mutane gaba ɗaya na Allah ne. Kyauta ce Allah ya ba su. Kai kanka kyauta ce. Lafiyar ka kyauta ce. shaidanka kyauta ce ganinka kyauta ne jinka kyauta ne mocinka komi naka kyauta ne kudinka kyauta ne aikin da kake wata abiya ka kyauta ne aikin da kake da ka kare a sallame ka duk kyauta ce ta Allah komi kyauta ne na Allah zayi kyauta ce ta Allah sanyi kyauta ce ta Allah kuma bi kun min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da ku na ni'ima to daga Allah yake to saboda haka Allah ya fi kowa kyauta wajuduhu kyauta Allah subhanahu wataala ya tadaafu yana tarbanyawa yana ta yawaituwa fi auqatin khassa a cikin waɗansu lokuta keɓantattu ka share ramadana kama watan ramadan wa fihi a cikin watan ramadan anzala qawluhu ta'ala Allah ya saukar da maganar shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce musu lalle ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba addu'a mai addu'a idan ya kira ni bal yastajibu li to su karba mani wal yu'minu bi su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshudun domin su shiryu kaji a cikin watan ramadan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya mai girma saboda sahabbai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama a qaribur rabbuna falmunajihi shin ubangijin mu Allah yana kusa mu gana da shi am ba'idun falunadihi ko ko ne sai yake mu kwala mai kira sai Allah ya ce wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da ni ce musu ina kusa Allah ya fi ka kusa da kanka kai ba ga ka ba to Allah ya fi ka kusa da kanka Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafi kusa zuwa ga mutum daga waɗannan jijiyoyin nashi waɗannan alwarid ga su nan waɗannan aka yanke dabba za ka gane su ga su nan idan ba kace su za ka dabba tana ta abin nan amma da an kace sai ta tsaya to Allah subhanahu wataala ya yi ka kusa da kanka da waɗannan ma'ana dai Allah yana kusa da kai kusancin da ya dace da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun yi ku kusa da mamaci lokacin da yake daukar rai sai dai ku ba ku gani sai Allah ya saukar da wannan cewa Allah kusa yake ma'ana Allah ta'ala da inda kake in ka kira shi yana jinka a cikin masallaci a cikin gida a bisa hanya a cikin ruwa a cikin daji kusa yace duk inda kake ka kira Allah cikin jirgin sama kake ko ina kake Allah subhanahu wataala ya fi ka kusa da kanka kuma yana ganin ka ya san me kake kuma yana jin ka me kake cewa a baka Allah ta'ala dai yana ji Allah ka kara mana imani amin walamma kana Allah ta'ala yayin da Allah subhanahu wataala ya kasance jabala nabiyyau ya halicci annabin shi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil hay'ati abusa mafi cikan kamanni wa ashrafiya abusa mafi daukakan kamanni kamanna annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi na kowa cika sun fi na kowa daukaka mai alburda yace faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce annabawa a cikin halittar shi halittar shi ta yi ta kowa kyau a cikin ɗabi'u ma ya yi annabawa ɗabi'u ɗabi'un annaba da halittar Annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa ba su yi kusa da su ba ba su yi kusa da shi a wurin ilimin shi ba haka ma wurin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halitta shi a bisa kamalallen halitta cikakkiyar halitta dukkan su ma cikakki ne amma ka san da cikakke to akwai wani yayi wani cika amma dukkan su cikakki ne awa kama bi hadisi abi hurairah radiyallahu an kamar yanda yazo a cikin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma bu'ithtu manzo Allah yace fa kadai Allah ya aiko ni ne li utammima makarimal akhlaq domin in ida cika manya-manyan ɗabi'u Bana Allah ya aiko manzala sallallahu Alaihi wasallam a duniya saboda mi, saboda ya koya mana halaye da ɗabi'u na ƙwarai, ya raba mu da mugayen ɗabi'u, shi sa Allah ya ce wayu zakihim. Yana tsarkake su, ma'ana yana raba su da mugayen ɗabi'u yana gama su da ɗabi'u masu kyau mawaki yana cewa wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat al'ummomi in kaga sun tsaya to ɗabi'u ne suka tsaye da su fa in humu zahabu akhlaquhum zahabat idan ba su da ɗabi'u to kamar babu su ne saboda haka mutum yana mutum ne saboda me yana da ɗabi'a duk wanda baya da ɗabi'a bai da hali na kwarai to da shi da rishin shi duk ɗaya ne da shi da banza duka ɗaya ne mutum shi ne ɗabi'a me yasa za ka ɗabi'antuwa saboda ka bambanta da dabbobi amma da zaran baka da halaye na kwarai baka da ɗabi'a to me bambancin ka da dabba dabba ba ruwanta sai ta zo gaban mutane ta yi tsari sai ta zo tsakiyar ku ta yi kashi ba abin da ya sha mutane sai dan akuya ya biyo akuya gaban ku ya tsaya mata barbara to kai so ake rairan waɗannan da biyu ka rabu da su don ka bambanta da waɗannan saboda haka ɗabi'a ita ce mutum babu mutum in babu ɗabi'a wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ɗabi'u kyawawa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan ɗabi'a babba Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa ka rike yafewa kaji a rike yafewa wa amur bil urf kai umarni da alheri ka zanki umarni da kyautatawa ka zanki hani daga mugun aiki wa a'rid anil jahilin ka kauda kanka daga barin jahilai to saboda haka dabi'u sune mutane idan mutane ba su da dabi'u to ba mutane bane dabbobi ne dole ne mu zanki sauya ɗabi'unmu mu zanki sauya halayen mu zamanto mutane masu son juna masu kaunar juna masu girmama na gaba masu tausaya mu na ƙasa masu kyawawan ɗabi'u da iyalinsu masu kyawawan halaye da 'ya'yansu da matansu da mutane waɗanda suke abokanin zamansu abokan aikinsu abokanin cuɗanyansu yaransu da suke masu aiki hatta yaron kada ke ma aiki maza Allah ya ce in an kawo abinci ka kira ka ce ka zo ku ci zo mu ci abinci duk wannan yana daga cikin ɗabi'u masu kyau da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yaron ka ka ce ya wanke hannuwa ke sa balarabe ya rike wannan ɗabi'a ba yadda za a yi balarabe kana mai aiki lokacin abinci yayi ya zanna ka kawo mai shi kada ya ce yana kallon ka sai dai ku ci tare sun samu kansu ma in ya raga ba mai ci ko yaron shi ba ya ci ko karen gida in aka raga abinci ba ko musa ba ba da saura sai dai ana ci ita ma ana bata saboda kyautatawa hatta dabbobi zuwa ke ka kyautata musu shi yasa an ka zo cin abinci gaban cikin gidan balarabe tare da yana da musu shi wala baka yi cin abinci musamman ya barka kai kadai ya ce ka ci gaba da ci ka hanya dawo kam kana haka masoyi za ka suna kwace abin saboda ba haka ake musu ba ka sa abinci gaba kana ta ci ba ka ba su dan ka yi bokaci sai ka tilla musu kuma dukkan abinci nama za ka yaga na kaji sai ka tilla musu ba wani jagwalgwal ba naka wanda kake ci mai kyau shi za ka yago ka tilla in ba haka wallahi ba ka ci abinci haka ake tare ake cin abinci to haka ake so balle halitta ma dabbobi aka kyautata musu balle dan adam wanda Allah ya ce wala qad karramna bani adam ba mu zaman to masu halaye na kwarai irin waɗannan manya manyan halaye waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan su kuma ya kira mutane zuwa gare su Allah ya azurta mu da su amin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwada an-nasi ala al-idlaq to yayin da abin ya kasance haka sai manzo Allah ya zamanto ya fi kowa kyauta gaba daya babu wani da za a kwatanta shi da annabi wurin kyauta babu shi kama annahu afdaluhum kama yanda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahihicin su mafi falalan su Allah ya bibita annaba laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd Allah ya ce lalle mihi ta waɗansu annaba a kan musu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah ya ce waɗancan annaba da manzanni mun bibita sashi akan sashi. Kuma Allah ta laima annabi Musa magana kuma Allah ya ɗaukaka ma waɗansu darajoji masu yawa aka ce shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wajahun ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa gaba ɗaya babu jarumi kama annabi. Ba jarumi mai ƙoƙari, mai ƙarfi mara tsoro kama annabi sallallahu Alaihi wasallam. Wa akmaluhum kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi mutane cika fi jami'il awsafil hamida. a cikin dukkanin siffofi gaba ɗaya masu kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine lambo 1 a ciki. Shine prime wa kana juduhu. Manzo Allah kyautar shi ta kasance bi jami'i anwa'il judi. Ko yajma'u anwa'il judi yana tattara duk nau'uka na kyauta gaba ɗaya. Ka iske mutum yana da kyauta na bangare wasu bangarori ba da kyauta. ko ba haka ba kaga mutum mai kyauta ne yayi kai zuciyar shi a wani bangare amma wani bangare sai a hankali to manzala shi gaba ɗaya komi ko ina manzala tuteren ne kowane wuri kyautar shi ta shiga ko ina bai da zabi sakamakon mu da muke zabi kuma dole ne mu mu zaba saboda mu ba shi bane dole bambancin shi ya bayyana tsakaninmu da shi ka iske mutum yana da kyauta bai da ruwa amma aka zubo mai abinci to sai a hankali sai ya canya abin shi gaba nan hobi he kan zucce shi amma kuma wani yana ya dauka ma ya baka ce je ka sayi amma dai wannan ana ne na musamman ba la sharika lahu ba mai tarayya ce ka samu mutum haka ka samu mutum yana ya sai ba shadda ya sai ma yadi ya sai ma tisi a dai a dinka maka amma in ya sanyo kaya ka ce wallahi kayan nan sun burge ni inda dai aka hidda su a ban su ko ba badawa amma zai iya sai maka kaya masu kyau a jiya dinka ma amma dai wannan nashi gaskiya kai hakuri kaga ai ba lahi ko to annabi sallallahu alaihi wasallam kace kana so sai ce bari a jiya dauka a hidda a baka an taba yin hakan manzo Allah ya taba sanyo kaya ne cika ya rasulullahi ce wallahi rigar nan ta burge na ba ne ta manzo Allah ya shiga cikin gida ya doye na dake mai mika mishi sahabbai suka yi ta mai fada kace dan ka san manzo Allah in aka ce in aka ce ya bada bada ki shi yasa kai yawan wani da kyautar shi kace ya baka kace wallahi ni ba dan yin saba dan ranar mutuwa ta alillibe na da ita ni shi kawai nake so kace ba ba za ku ƙara gani na da wannan rigar ba ko ba za ku taba gani na da ita ba sai ya zani an aje abuta an gaya wa matata ko iyana radda Allah ya mana cikawa an sanya mana luhahi irin lullube bargon nan ko da da ake lullube mamaci sai a lullube da wannan riga kowa na kallo ta annabci ita ni ba ba da yin saba ne sai kowa ya shiru dada Allah ka kara mana imani wa kana juduhu sallallahu alaihi wa sallam kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance yatadaafu fi ramadan ala ghairi tana ribanyawa a cikin ramadana akan wani min shuhuri daga cikin watannin da ba na ramadan ba kama anna juda rabbi kamar yadda ka san kyautan Allah mahalicin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yatadaafu fihi aidan shi ma yana ta ribanyawa haka shi ma annabi alaihi salatu wassalam kyautar shi ta kasance وكان صلى الله عليه وسلم يلتقي هو وجبريل من قال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا كموان جبريل في شهر رمضان أتكم وتر رمضان وهو أفضل الملائكة كما شي ملائكة جبريل شي يفو ملائكة درجة هاو وأكرمهم كما شي نما في دوككس الله مي كيوتا من الله مي كيوتا ga mala'ika jibril kuma wa yudarisu alqur'ana kuma sai ya karanta mashi alqur'ani alladhi jaa bihi ilayhi wanda yazo da shi wurin manzo Allah haji wa huwa ashraful kutubi kuma shi alqur'ani shine mafi daukakan littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa wa afdaluha kuma shine mafi walalas ta Allah mai girma ya aiko mafi girma cikin mala'iku zuwa mafi girma cikin mutane ko mafi girma cikin halitta shi ma gaba ɗaya kuma ya aiko shi da mi da littafin da ya fi kowane littafi daraja aga falala ce saman falala ko wa huwa kuma shi alqur'ani ya hutsu alal ihsan yana kwadaitarwa akan kyautatawa wa makarimil akhlaq kuma alqur'ani yana kwadaitar da mu akan dabi'antuwa da dabi'u masu kyau idfa billati hiya ahsanu sayyi'a Allah ta'ala cewa ke ka tunkuda mummuna da ɗabi'a wadda take mafi kyau. Kaji, wannan alkurani na kwanaitar da mu mu zaman to masu halaye na kwarai, in an zage ka kakkara ba. Nan ba bakan magana kakkara ba. Domin haka zage ka karama, banda karama ka wuce haushin ka kai ma ka yi zunubi domin zagi Allah ba ya san shi. To da karama kai ma ka ku yi tarayya a wurin zunubi, duk wanda ka zaga to ka zagi uwayenka ne saboda da ya zage ka ya zagi uwayenka kai ma karama duk uwayen shi uwayenka ne yake to shikenan duk kun bi kun lalace ke haka bakan magana in an maka ita ka karama dan ba hito maka za ta yi ba ka yi hakuri za ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala to alqur'ani yana kwadaitar da mu akan kyautatawa kuma yana kwadaitar da mu akan dabi'u na kwarai manya manya waɗanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su wa qad kana hadha alkitab alkarim kuma lalle wannan littafin mai girma ya kasance lahu sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah khuluqun shine halin manzon Allah shine dabi'a ta manzon Allah Qur'ani an tambaya Aisha radiyallahu anha kaifa kana khuluqu rasulillah yaya dabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tace kana khuluquhul qur'ana qur'ani ya kasance shine dabi'un manzon Allah da saboda haka malam yace alqur'ani ya kasance dabi'u ne na annabi sallallahu alaihi wasallama me ake nufi da haka nan bi haythu yarda li ridahu ta yadda manzo Allah yake yarda da yarda Qur'ani abinda Qur'ani ya yarda da shi manzo Allah ya yarda da shi wa yaskhatu li sakhatihi kuma yana bata ran shi saboda bata ran Qur'ani abinda Qur'ani ya nuna fushin shi manzo Allah ma ba ya son wannan abu in kana so kaga fushin manzo Allah tafi Qur'ani ka gani amma da abinda kake so manzo Allah zai maka amma kakka yarda ka taba dokan Allah dan ka taba doka Allah to ba sani ba sabo ya zai mutu kamar ma bai san ka ba saboda a aiko shi ne dan ya kare wannan matsayin kai kuma kana wasa da shi amma da abin da kake so zai baka duniya bi zai baka ita da abin da kake so na duniya zai maka amma kakka yarda ka tabo can wajen wa yusari kuma annabi yana sauri ila ma hasa alaihi ya zuwa aikata abinda alqur'ani ya kwaletar akan shi wa yamtani'u manzala yana kiyawa amma zajar anhu daga abinda alqur'ani ya bada tsoro game da shi to bai bal ya zaka ne tadafu judu da haka ne kyautar manzala take tarbanyuwa wa ifdaluhu da kuma bada kyautar shi ya da shari a cikin wannan wata mai albarka li qurbi ahdihi saboda kusancin zamanin shi lokacin shi bi mukhalatati jibra'ila da cudanya da malaika jibril da yi wa kasrati mudara saboda malaika jibril kyauta ya kawo mai babba kyautar da tafi kowace kyauta girma kyautar qur'ani kaga don da Allah ya ba alqur'ani to shikenan ba za a taba baka wata kyauta da take ta qur'ani har abada haka mutu ita ce kyauta ta karshe ita ce ta farko wadda Allah zai ma dan adam daga ita babu wata kyauta wanda Allah ya ba Qur'ani kullun cikin lada yake dumudu zai karanta alqur'ani da sauri cikin awa dai kaga ya karanta wajen izi biyar to da Allah ya bashi Qur'ani izi biyar izi biyar din nan lada miliyan nawa zaka samu cikin lada miliyan domin harfan da ke cikin izi biyar din nan Allah kada ya san iyakarsu to kowane arabi lada goma ke gari shi domin harfan da ke cikin izihi biyar sun yi dubu ɗari to dubu ɗari a ce ma dubu ɗari daidai dubu ɗari so goma nawa ne miliyan ɗaya to balle sun yi haka nan balle kuma wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana tarban yawon nan girma lamba in aka baka alqur'ani ba abin da ya kamata kai sai kai ta godiya ga Allah subhanahu wataala wa kasrati mudarasatihi lahu da kuma yawan karanta alqur'ani hada alkitab alkarim wannan littafin mai girma alladhi yahuffu ala almakarimi wanda yake kwadaitarwa a bisa ainihi ɗabi'u masu kyawu wal judi da kyauta wala shakka mala yace ba shakka annal mukhalata lalle cuɗanya da manyan mutane masu daraja masu alheri tu'assiru tana tasirantarwa tana kawo tasiri mana gamuwa da mutanen kwarai yana sa ka sauya ɗabi'unka domin laraba na cewa as-sahibu sahibu aboki mai jan mutum in abokin kwarai ne sai ya ka ga kwarai shi in abokin banza ne sai ya ka ga banzan shi shi da aboki inda za ka yi abuta da shi to sai da kai da shi sai wani ya ja wani yawa ko dai kai ka ja shi ko shi ya ja ka saboda kauna ce da soyayya tsakanin a kun kai ba tsakanin ku wani na jin nauyin wani raka da abin da wani ya ce a sai a yi in daidai ne a yi ba daidai ba ne ma a yi wa turisu akhlaqan min al mukhalif sannan kuma tana gadar da dabi'u daga abokin cuɗanya ɗin. Allah ya sa mu dace, Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Ko tambaya? Na'am. Sora mun ce. Alaikum salam. da wannan abu ne mai kyau wa'azi ne nasiha ce wa mai ingancin magana da yake cewa in ramadan ya shigo in kace ma dan uwanka ka tunatar da shi cewa ramadan fa ya shigo sai an kare ka daga shiga wata haka nan ne dabi'a ce mai kyau wa'azi ne kai ma mutum cewa ya san cewa ana cikin wata mai albarka na'am wannan kuma ke tambaya ce mutum ne ke karanta alkur'ani don ya koya ba tare da wai ya je an koya mai ba to bannar da yake wa ko kuma ya zai samun lada mutumin da yake karanta alkur'ani ba tare da an koya mashi ba bannar da yake wa zai samun lada bai samun lada kuma karatun ma baya da lada qur'ani koya shi ake bari ganin Allah yana da hakuri duka ilimin zamani nan gaba ɗaya ba wanda ke koya maka shi kowa sai ya koya amma sai qur'ani wanda Allah yi ka dai shi kuma ce kai baka baka zo a koya maka kaga baka yi daidai ba saboda ka duk bannan da zaka yi la zunubi za a rubuta wa ba lada ba da kiyaye malamai ga sunan ga sunan kyauta ruwan Allah ka je ka ce karatu za ka kyauta ruwan Allah wani sai ka ware karatu haka sauka dala baka taɓa bashi ba ko ba zai taba sauya ma fuska ba ko ba zai ce ba koya ba ka take ba wuri ba in ma bai ganka ba bai jin daɗi Allah ya maka malamai ga sunan wadatacce in na sahi ne akwai wanda zai koya ma karatu in da rana ne akwai in da marice ne akwai in bayan magariba ne in bayan isha'i kuma sai ka ce koya ma kanka za kai saboda Allah Allah ya kiyaye shikenan shikenan shamsu bayan nan sai dai can sa ko ba ya da tambaya bismillah mala kira ba ba ya da ko lokaci yayi da arba'in ake sai na ga 39 ta ida bismillah bismillah
shi ne yake da albam shi ma'aikacin gwamnati ne
in maza ma'aikacin gwamnati ne Mm.
sai misalin da banki kenan sai ina ina bar su banki inda yake ɗauka kuɗi har tsawon shekara guda ya ce to suna da zaka suna da zaka nufin sa'a da dawo ya shekara guda eh in suna da zakka mutum ne a yake aiki wata ana biyan shi to albashin ba ya isa shi ba yana isa shi yan ɗauka din ɗauka ne a bashi a yana isa shi amma ba ya dauka eh yana da kullun sai ya baro su banki sai sun shekara ya je ya dauko to suna da zakka suna da zakka in dai sun kai zakka da in sun kai nisabi dukiya dan ta shekara ba ta kai nisabi ba ta da zakka na'am ka kira sallah
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
limami ne a yayi yana sallah sai raka'a biyu maimakon zanna sai ya tashi ya tashi tsaye aka bai tasbihi su suna zanne bai kamata ma mu lima ya tashi tsaye a zama na biyu cikin sallah su mai ma limami tasbihi ba in dai sallah ce mai raka'a uku ko hudu da ya tashi ku bi shi kawai sai dai kuna yi mai tasbihin saboda sanar da shi cewa ya rage wani abu amma kan ku zanna sai ya dawo domin an ce in ya riga ya rabu da ƙasa shi ke bai dawowa muna ganewa ko in bai rabu da ƙasa ba ko gaza yana da ya yi position ta tashi tsaye sai ku ce subhanallah sai ya koma in ya koma ba wani abu da za a yi ba wata rafkanwa shi ke sallar ku daidai take kuma abin da ya je ragin bai rage ba in ya riga ya tashi ku kyale shi to nan rafkanwa take sai a gyara ta da sujjada guda biyu Allah ya sa mu dace nan sai wanda su kuma lokacin azumi yana abinci sai ya mance na sai ya mance Ina.
a cikin azumi sai ya mance yasa abinci ke sai- sai sai ya tuna amma abincin bai kai da kai da makogwaro ya faɗa ce ba sai ya ama ya ke shi sai ce yana da wata kuwa
mutum ne ana azumi sai ya manta ana azumi ya ya sa abinci baki sai da ya haɗe sai ya tuna azumi yake yi. bai yi da wucewa ba sai ya sa hannu bai kamata ya sa hannu ya maido shi ba. domin cutar da kanshi za a yi mantuwa ce sai ya bar shi ya wuce wata sadaka ce Allah ya mashi shikenan sai ya kurkura bakin shi ya ci gaba da azumi saboda ba da ganganye ba amma haka din da ya shi kenan da halayen guda biyu azumin shi bai kare ba in ya bar shi ya wuce saboda ya riga ya shigo da to kaga wurin ya jawo shi to zai jawo wasu abubuwa tare da wannan cuta ne wannan kuma ga mutum saboda haka ka bar shi shikenan haka ma in ruwa ne ka bar su wuce kawai tunda ba da gangan kai ba domin ba ba su dawowa su kadai ba barin gari a kwashe lafiya ko ba haka ba Allah ya samu dace na'am bara a duniya
to waɗanda ke bara addu'o'i Allah ka kira musu bukatu na'am
mutum ne zo iske jami'i to kuma sai limar din sai ya zama ta ya shi yana za limar din mikewa zai shi sai ya mike sai to ya sallar shi take
ai ba sai ya dawo ya zana ai sallar da yesu yana yi ya sallar shi iska ne yana tamanin ko mikewa zai sai ma sai zama ta ya kenan ya zo ya iske kai ana ana cikin sujada raka'a ta biyu ina ta ba mutum ne ya zo ya iske sallah raka'a ta biyu liman na sujada amma shi bai san raka'a ta biyu ba ce yana tunanin tashi za a yi ko ina zai
kenan ina ga sujada ya buko ya yi sujada ya aza tashi za a yi sai aka zanna shi kuma sai ya miƙe sai ya babu nan shi yanzu ne dama ya fara sallar shi dan haka babu komai a kan shi dama wannan raka shi bai same ta ba in sabuwa da za a yi sabuwa a zanna a tashi a kawo ita ce sai ya koma ya zanna babu komai a kan shi sai ta wannan raka guda biyu ba ya da rabo cikin ta rakawoyi guda biyu masu zuwa su ne nashi to kuma dama ba su fara ba ballantana ma a ce ya rage su ko ya kara don haka da ka tashi ka ga liman zanne sai ma sai ka koma kai zanne domin dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo masallaci ya suke lima akan wani hali to yayi kamar yadda liman yake kenan zama ya kama ka, zama za kai kawai in ka kare sallar ka babu wata rafkanwa da zaka Allah ya sa mu dace waɗanda suke bara addu'a Allah ta'ala ka san su ka san mu gaba ɗaya duk muna baran addu'o'i a wurin kai Allah muna da bukatu masu yawa wurin kai Allah Allah ka biya mana su Allah ka shayi mana wayan mu Allah ka raba mu da wahala amin raba mu da bala'i Allah ka raba mu da tashin hankali da musifa ya Allah kawo mana saukin rayuwa ya Allah dukkan abin da yake larura ne bukata ne jin daɗi ne a rayuwar mu ya Allah kuma zai amfani mu Allah ka ba mu shi ya Allah duk abin da yake ba haka yake ba ya Allah ka kare mu daga rishi ya Allah duk abin da zai cutar da mu Allah ka tsare mu ya Allah marasa lahiyar mu da suke nan tare da mu da waɗanda suke kwanta asibiti da waɗanda suke a cikin gari suna yawo ko kuma suna gida suna ji ya Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kari da duniya lahiya Allah ka baka san mu lafiya ka ba ta zaman lafiya ka ba ta kwanciyar hankali ka raba mu da fitina karama ko babba Allah ka raba mu da tashin hankali ya Allah a cikin gidajen mu a cikin kamfanin mu a cikin wuraren arzikin mu ya Allah a ko ina namu ya Allah ka tsare mu daga fitina ya Allah fitinan nan da ta fara a hilin jirgin nan namu ya Allah kada ka kare maimaita mana irin ta ya Allah Allah kada ka sa mu kare ganin irin ta ya Allah Allah ka kare mu daga irin ta da makamanciyarta da ma ƴan miciciyar da bata kai kamar ta ba ya Allah Allah ka maido mana zaman lafiyar mu irin na da ya Allah wanda muka tashi muka ga iyayen mu da kakannin mu akai ya Allah Allah ka dawo mana da shi ya Allah Allah ba dan halin mu ba ya Allah Allah da mu bayin ka ne ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah ka yabi mana ya Allah Allah kai mana hakuri ya Allah Allah ka jure abubuwan da muke maka ya Allah Allah kuma sarauni ne ya Allah Allah ka yafi mana ya Allah Allah ka yi hakuri da mu ya Allah Allah ka bar bai halayen mu ya Allah Allah ka bar bai halayen mu ya Allah Allah ka bar bai halayen mu ya Allah Allah mun tuba ka gafarta mana ya Allah Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah shugabannin mu Allah ka kare su ya Allah Allah ka kara musu gaskiya ka kara musu rukun amana da adalci ka kara musu kishin addinin su da al'ummar su da kasar su ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah yan ta'addar da suke waɗannan aika aika ya Allah in suke sa kansu Allah ka hana su ya Allah in wani ke turo su ya Allah kai maganin wanda ke turo su ya Allah Allah sharrin da yake so gare mai Allah ka maida mai abin shi Allah in so yake mu toye Allah ka kone shi Allah in so yake mu mutu Allah ka kashe shi Allah in so yake mu durkushe Allah ka zaunar da shi Allah in so yake mu talauce Allah ka sa ya kowa talauce a duniya mai Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka ji roƙon mai Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama ya Allah Allah ka sa sun huta Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka san su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ya Allah wanda ya gina wannan masallaci Allah ka saka mai da alkhairi ya Allah ka sa mu rayuwar shi da dukiyar shi da al'amuran shi albarka ya Allah ka sa alkhairi a cikin ya Allah Allah yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka san su Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka jaye musu duk matsalolin su ya Allah ma'aikatan mu kanana da manya matsalolin da suke fama da su ya Allah Allah ka musu maganin su ya Allah matsalolin rashin kuɗi da ya mana yawa ya Allah ka wadata mu ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah Allah ka watso mana kuɗi masu albarka ya Allah Allah ka cika mana kasan mu da kuɗi masu albarka da arziki mai albarka ka raba kasan mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu arziki mai dimbin yawa ya Allah Allah ka maido mana arziki irin nada ya Allah ka maido mana ma wanda ya nada ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah abin tuba ya Allah Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka ba su aiki mai albarka Allah ka wadata su da aikin yi ya Allah ka raba su da mugayen dabi'u da mugayen halaye ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين